cewa inna ɗa'ifatan wani ɓangare mina sumaniya da cikin wasu jama'a da ake kira sumaniya ja'u ila abi hanifa wasu karkatattu ne sun zo inda imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala wahum min ahlil hind suna cikin mutane indiya hindu indiya kenan ko fanazaruhu sun ka tattauna da shi munazara tattaunawa sun ka tattauna da abu hanifa fi izbatil khaliqi ta'ala ga tabbatar mahalicci su ba su yadda akwai Allah ba shi ko abu hanifa tunda musulmi na yadda akwai Allah shine sun ka zo a yi muƙabala kaji matsalolin da ya kamata a zauna a tattauna game da su amma ba matsalar ta furu'a ba wannan ya zama wasa wanda magabatanmu ma sun yi sabani game da ita a ce a zo a yi zama a yi zama to a yi mi rayuwa ta ɓaci amma abin da ya shafi aƙida wadda da ita aka kafirta da ita aka musulunta da ita ake bid'a da ita ake bacewa matsala ta furu'a in ka ce lolin sallah bakwai ne goma ne nace goma sha biyu ne mun samu saɓani shikenan akwai mai ce wani batacce da ni da kai akwai mai ce wani dan bid'a ana kahirta da irin waɗannan matsaloli waɗannan matsaloli normal ne tun zamanin manzon Allah haka musulmi suke amma ta aƙida nan ne aka zama kahiri nan ne aka zama ɗan bida'a nan ne ake declaring ɗin wane ya ɓace ina fatar kun fahimto ita ya kamata an samu saɓani a zo a zauna a tattauna to kun ji sun taso da indiya sun ka taho sun ka iskan ma imam abu hanifa a tattauna me an dalilin kuna cewa akwai allah akwai shi ba mu taɓa gani ne ba mu taɓa ji ne ba mu taɓa ganin wani abu nashi ba kaji abin da sun ka to a tattauna fanadaruhu sun ka tattauna da imamu abu hanifa fi izbatil khaliq ga tabbatar da mahalicci kenan shi ya tabbatar da akwai mahalicci su ko basu yadda ba wa kana abu hanifa imamu abu hanifa ya kasance min azkal ulama'i Allah ya bashi kaifin hankali shi ya sama sai ya samu talalabiya saboda kaifin hankalin sai ya aji nasosi ya kama amfani da kaifin hankali shi yasa kaga mafi yawan mazhaba ta duk ciki take da ra'ayoyi ra'ayoyi extremely intelligent very intelligent imam abu hanifa hmm? imam abu hanifa ya kasance min azkal ulama yana cikin malamai masu kaifin hankali fawa'adahum da sun ka zo tattaunawa da shi game da akwai Allah sai ya yi musu alkawarin an ya tuba da yau su zo bayan bayan yau ku dawo gobe ya samu su ku dawo gobe sai mu tattauna au yau mai ko ko yini biyu sa musu yini guda ko yini biyu ce da Allah ko ku bari sai gobe ko banda gobe sai ku taho da lokacin yayi faja'u sun ka zo qalu sun ka ce ma za qulta to mi kace mu ba mu yadda akwai Allah ba akwai wani abu da zaka nuna muna wanda za mu gamsu cewa akwai Allah mi kace qala yace ana ufakkiru wato ko da kun ka to kun iskan me ina tunani fi safinatin game da jirgin ruwa mamlu'atin wadda an ka cika milal bada'i da kayayyaki wal arzaki da abubuwa na arziki an cika ta da kayayyaki da kuma abubuwa na mafiya arziki ana fasara da abinci da kayan abinci jirgin ruwa ne an kai malodi kaya da kayan abinci ja'at jirgin ruwan tattaho ta shuku ababal ma'i tana tsagat abin gan ruwa abab tana tsagat tana keta hmm? tana keta gulbi ta zo da kanta hatta arsat har sai da ta tsaya filmina a tashar jirgi tashar jirgin ronin ne mina jirgin an yi mata lodi da kayayyaki da kayan abinci tattaho tana tsagar ruwa tana tsagar ruwa da kanta sai da tattaho tashar jirgi sai ta tsaya da kanta wa nazzalatil hamula kuma kayan gada ta dauko kuma ta yi saukalin su da kanta ita jirgin wa zahabat kuma jirgin ya juya ya koma inda ya fito walaysa fi haqa'idun babu direba ga jirgin ba matuki wala hammaluna haka babu masu saukali jirgin ita dai take kamar irin jirgin gada yaki mara matuki da America ka aikawa to haka jirgin ruwa jirgin ruwa ne ya taho cike da lodi da ya taho daidai da tashar jirgi inda aka tsaye ya tsaya kuma lodin ga duka yayi saukale da kai ne shi jirgin babu matuki babu masu saukale qalu sun kace tufakir bi hada yanzu kai abu hanifa kai ka wanga tunani qala na ya ce kwarai ko qalu sun kace idan to in haka ne laysa laka aqallun bari mu tayi mashe ko hankali baka da ashe kenan da mahaukaci da mun ka tawo mai magana ban ga ban da hankali ba sun ka ce hali uqalu e akwai yadda za a hankalta anna safinatan cewa jirgin ruwa tati biduni ka'idan ta zo babu matuki watan zulu kuma ta yi saukale da kanta watan sarifu kuma ta juya ina ina hankali ka dauka wannan duk mai hankali na wanga tunani hadha laysa maqulan wannan bai za a bi hankalta ba ko alama hankali bai dauka wannan kala kaga ko mata yayin ta tsohin mallamai kuma sun shiga ina fata kun fahimta sai ya ce kaifa la ta'qiluna hadha yaya ku ba ku iya hankaltar wanga cewa jirgin ruwa ta taho babu kowa cikin ta ita dai ta sai saukale ta ko ta tsaya inda ya kamata a tsaya ta yi saukar da abin ta dauko kuma ta koma ya ba ku hankaltar wannan wa ta'qiluna amma kuna hankaltar anna hadhihi samawa cewa samman ga daga sunan muna gani wa shamsu da rana wal qamar da wata wal nujuma da taurari wal jibal da duwar watsu wa shajar da itace wadda ba da dabbobi wannasa da mutane kullu habiduna sani'in dukkan su haka ɗaya an kai su babu wani wanda ya yi su da ku da wanda ya wanga tunani wai hauka cikin ku da wanda ya wanga tunani naku da wanda ya wancan tunani na jirgin ruwa wai zama mahaukaci duk waɗanga abubuwa ga sunan ra'ayil aina an gane su amma ku ce haka ɗaya sun ka taho ba wanda ya yi su fa'arifu sai sun haga na annar rajula khatabahum bi uqulihi yayi musu magana ne gurgurdon hankalinsu wa ajizu sun ka kasa an jawabi daga bashi amsa eh an jawabi an jawabihi hadha aw ma'ana sun ka kasa bashi amsar wannan magana ko ko abin da ya kama da ita shikenan kaga dole sun ka yadda bai in dai bai yiwuwa a ce jirgin ruwa ya taho da kai ne ya taho inda daidai a tsaya ya tsaya babu matuki kayan da abisa gare kuma ya saukale da kai ne babu kowa mai saukale to in wannan hankali bai dauka to kamar haka hankali bai dauka a ce waɗanga sammai da ƙasai da duwatsu da mutane da dabbobi da duk ba wanda ya yi su kuma ai hankali bai dauka shikenan ya radde su kamar wani mallami da shi kuwa ana cewa ya shirya muƙabala da yan shi'a shi ma ce musu dawo gobe muƙabala yan shi'a na zo muƙabala da shi mallami na na sunna yace su dawo gobe sun ka dawo gobe an shida masallaci za a haduwa sai ya bari sai da sun ka taru sun rige zuwa sai ya zo makarce lokacin da an kasa shikenan sun taru cikin masallaci yan shi a shi ko sai ya to da ya to sai ya dauki takalmi ne ya rike ya za ka shigo mana masallaci ya takalmi ga kowa a jina shi yace a saboda an ce mana an ce mana akwai hadisi yan shi ana na sata takalmi tun zamanin manzon Allah sai an ce yan shi'a suna sa takalmi tun zamanin manzo Allah shi yasa an dauko ta an kace wacce ma sai sun kace wacce ma zamanin manzo Allah akwai yan shi'a sai yace to yaushe an kirkiro ta shike da mukabala ta kare wasu ai ba da nassi na Qur'ani ko hadisi da hankali za a abin gansu kwarai hankali za ai sun karanta nassoshin don haka hankali za ka sa musu yace wacce ma zamanin manzo Allah akwai yan shi'a yace to yashi an kirkiro ta kirki ka kirkiro shi an kai daga baya to bin zamanin manzo Allah za a kuma za addini nan kabala ta kare to haka Abu Hanifa yayi musu to matahi to ina yake wakila li'a'arabiyyin min albadiya an ce mu wani balarabin ƙauye wanda ya hito da karkara badiya daji wanda ya hito da karkara wajajen kwalha ko bi ma'arafta rabbaka ya kai ahlul badiya da mi ka san ka gane ubangijinka fa qala yace al-atharu shayi in mutun yayi tafiya ba yana barin shayi ba na sawunai ya dullu alal masiri yana nuni akan tafiya sanda duk kaga shayi ya nuna wani ya wuce nan tunda shayi bayyan kai ne ko shi in kowa bai bi ba garayarai shayi na zama ashe da duk kaga shayi alama ce ta cewa akwai wanda ya wuce muna tare to ina yake wal ba'ara kashin bisashe shine ba'ara kashin raqumma tadullu alal ba'iri inda duk kaga kashi na raqumma ya nuna raqumi ya bi wadannan haka ne ko ba haka ba ne in babu raƙumin da biya za ka iskan makashi don haka da ganin kashin raƙumma ya nuna ashe raƙumi ya biya wuce ko da ba haka raƙumin ba sai ya ce to fasa ma'un wagga sama zatu abrajin ma'abuciya buruj was sama'i zatil buruj ma'abuciya hanyoyi wa ardun da ƙasa zati fijajin ita ma ma'abuci hanyoyi hanyoyin sama su ne buruj hanyoyin ƙasa su ne fijaj wa biharun da tekuna zatu amwajin ma'abuciyar taguwar ruwa tekuna ga sunan tumbul da ruwa da taguwar ruwa ala tadullu ala sami'il ba waɗanga duk ba su nunin cewa akwai wanda ya yi su waɗanga za mu ce suna yakan su sama ma'abuciya da ƙasa da tekuna sai mu ce babu wanda ya su haka nan ɗaya sun ka taho bagatatan to waɗannan duk suna nuni Allah sami'il basir akan mai ji mai gani shine Allah wala hadha qala Allah ta'ala kaga kenan ba kauye da mi ya gano akwai Allah da abubuwan hankali shi ba sai ya karanta Qur'ani ba daga nan gayyako da allokus kasan ba suna yakan su ba to waye su to wannan da yaushe aka ce ma Allah shi kenan inda kana da hankali wali haza qala Allah ta'ala saboda haka Allah madaukaki yace am khuliqu min ghairi shay'in shin wai koko an halicce su ne ba tare da komi ba suna ganin ba komi na halicce su ba am humul khaliquna koko su ne masu halitta dole akwai wanda ya halicce su sannan kuma sun sani abubuwan da annan da su da abubuwan da suka ta'amur sun san ba su na halicce su ba to wanda ya halicce su shi a Allah fahina idan to lokacin nan ya kunul aqalu an hankali na kasancewa dallan mai dalilan tarwa dilalatan qat'iyya dalili wanda ay yanke Allah wujudillahi akan samuwar Allah don haka ana amfani da hankali a tabbatar da cewa akwai Allah wa amma dalalatul hissi amma dalili shi ko na abin da ake ji ko ake gani ko ake sani abin da ke motsi ala wujudillahi akan samuwar Allah fa innal insana domin dan adam ya Allah ta'ala yana roƙon Allah ko kahiri na yana roƙon Allah ko da ko kirista na ya kire Jesus ya kire Jesus da nuhin me matsayi ne na Allah shi ke na yadda akwai Allah ya ƙule yana cewa ya rabbi ya Ubangiji, waya da ubi shai kuma yana kiran wani abu, sun mai yusu jabu lahufi sannan kuma sai a karɓa mishi ga abin nan da ya roƙa. Wa hadhihi dalalatun hissiya wannan dalili ne na bayyane hissun abin da ake gani ko ake ji ko ake iya taɓawa ko ake iya shaƙawa shine hissun. To in an ka tara su duka sai a kira su ilimi. wa hadhihi dalalatu hissiya wannan dalili ne na ilimi ko dalili ne na bayyane huwa nafsuhu shi kansa lam yad'u shi kansa dan adam baya kiran kowa illa Allah sai Allah wastajaba Allah lahu kuma sai Allah ya karba mishi ra'a zalika dan adam ya ga haka ra'ayal aini gani na idanu wa kadhalika hakan ga nahnu nasma'u mu muna ji amman sabaka cikin waɗanda na gabata wa amman fi asarina da kuma waɗanda a cikin zamaninmu duk muna ji suna ba da labari lokacin da abu kaza ya faru na roƙi Allah Allah ya karɓa mini mun samu labarin waɗanda na gabace mu da sun ka shiga tattaniya sun roƙi Allah Allah ya karɓa musu annan Allah hastajaba lahu cewa Allah ya karɓa mishi fal arabiyu balarabin ƙauye alladhi dakhala al masjid wanda ya shigo masallaci wa rasulu sallallahu alaihi wasallama ya khutubun nasu annabi nawa mutane hudu ba yawmul jum'a ranar juma'a qala ce ya rasulullah ya manzon Allah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka saboda fari wan qata'atis subul hanyoyi sun yanke ba a da halin doguwar ta tunda ba an yi fari babu ruwa cikin dazuzzuka fad'ullah yugithana roki Allah ya agaza mana qala anas anas marwayacin hadisin yace wallahi ma fi sama'i min sahabin ko da ba ƙauyen nan yawa manzon Allah wannan magana a sama babu wani girgije wala qaz'atun kai ko da dan girgije yanki na girgije babu ai qit'atu sahabin qaz'a shine yanki na girgije ko dan karamin girgije babu wama bainana wa baina sal'in sannan babu wani abu tsakanin mu da dutsen sal'u sal'u duci ne daga cikin duwatsun Madina yana nan bayan garin Madina kon dan duci ne karami yanzu ma ya koma cikin gari me sal'u jabalin fil madina wani dutse ne a madina ta ci min jihati sahab giragizai suna zowa ta gefe nai wa ma baina na wa baina sal'in min baitin babu wani ɗaki wala darin ko gida tsakaninmu da dutsen salo wanda ke tare mu mu gani ko to ina yake wa ba'da du'a'ir rasul bayan sai ko dai annabi ya daga hannu yana hudu bane ya yanke hudu ya daga hannu yace Allahumma agithna Allahumma agithna Allahumma agithna sai ya ci gaba da hudu ba tai wa ba'da du'a'ir rasul bayan addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fauran nan take kharja sahabatun sai ga wani girgije ya fito mithla tursu da kasan garkuwa garkuwa ta yaki haka dan kewaye wartafa'at girgijin ga ya ɗauka fi sama'i a sama wantashar sai ya watsu wa ra'adat yayi aradu wa barqat yayi walqiya wanda zalal madar nan take sai ruwa ya sauko an hako gocce da ruwa suna an kai sati guda ba a sassafta ba fama nazalar rasul manzon Allah bai sauko da bisa munbari ba sallallahu alaihi wasallama illa wal matarfa ce ruwan sama ya tahadaru yana gangarowa min lihiyati ga geman yatai alaihi salatu wassalam tun da dama ruhin masallacin da tsubojin dabino an kai da sansamin dabino don haka yanyin ruwa suna shigowa to ko da annabi ya sauka da bisa mumbarin nan na hudu nan an jike ruwa na zuba ga gemu ne haka an kai sallah cikin ruwa an ka tafi gida an kai sati guda ana zuba su wa hadha amrun waqi'un wannan al'amari ne mai abkuwa ya dulla ala wujudil khaliq wanda ke nuni akan samuwar mahalicci dalalatin hissiya dalili na bayyane wafil ƙur'ani ya zo cikin ƙur'ani kathirun min haza irin wannan da yawa ya zo cikin ƙur'ani inda ake nuna an kira Allah kuma Allah ya karɓa mithla kwatankacin ayar da Allah ka cewa wa ayyuba ai wadhkur ayyuba ka ambaci annabi ayyuba iz na da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa da rashin lafiya cuta da talauci sun mai tsanani anni masaniyar durr cewa rashin lafiya ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kai ne mafi tausayin masu tausayi Allah ce fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra li ulil albab ko to Allah ce fastajabna lahu mun karba mishi shikenan nan take mata ta ta fita wurin bada abinci ta san wa da tabbashi ko da ta dace iska mutum fresh kamar bai taba rashin lahiya ba sannan ga gida ya cika da zinari an kai mai ruwan sama da zinariya shi kenan duniya ta koma sabuwa dama jarabawa ɗaya ta wa gairu zalika da wannan wannan min al'ayati na ayoyi ayoyin da ba waɗannan ba inda Allah ka cewa an kira shi ya karba amma yajibul muldar idza da'ahu kama annabi nuhu da kahirai nan matsatsai rabbi inni magalubun fantasir Allah an rinjaye ni Allah ka kawo taimako shikenan Allah ko ya karba mai fa fatahna ababar sama'i sai mun ka buɗe ƙoyon zan bi ma'in da ruwa mun hamirin mai kwarara wa fajjar nal arda uyunan mun ka ɓuɓɓugo ƙasa da maremarin ne falta kalma'u da ruwan sama da na ƙasa sun ka haɗu Allah amri akan al'amari kad kudura wanda dama an hukunta faruwa ta halak an ka halakar da su illa iwaju wanda kai ne na gugar sama wani ne iwaju ba ƙarya ba wai sai ya lalabuki cikin ruwa sai ya haka ga rana ya gasa sai ya ci shi ɗaya an bai halaka ba zamanin annabi nuhu wanda ɗaya an bai halaka ba wanda ya shiga cikin jirgin ruwan nan wa amma dalalatul fitra to dalili kuma na ɗabi'ar bin adama cewa akwai Allah fa inna kathiran minan nas da yawan mutane alladhina lam tanharif fidruhum waɗanda ɗabi'a su bata karkace ba yuminuna suna yin imani bi wujudillahi da samuwar Allah hattal baha'im had dabbobi al'ujumi waɗanda ba su magana tuminu bi wujudillahi suna imani da samuwar Allah muke nuna mana had dabbobin da ba su magana wa qissatun namla qissat tururuwa allati ruwayat wadda an ka ruwayato an Sulaiman daga Annabi Sulaiman alaihi salam fari an kai zamanin Annabi Sulaiman annabi Sulaiman mun karanta cikin Buhari ko da sauran littafin annabi Sulaiman ya jawo mutane a tayi ayi roƙon ruwa ko da ya hito sai iskan maturu ruwa ta jawo danginta an taho an yi kwanci ran sun tadda kawun su sama suna Allahumma inna khalqun min khalqika laysa bina ginan an su ka ya Allah mu halitta muke da cikin ba mu da wadata daga shayarwar ka Allah annabi Sulaiman ya ce ku koma wa ku za a yi muku ruwa saboda addu'a wasun ku ga tudura nan na sai sun hakoma wasu kaga shahada tururuwa ta san Allah yace hattal baha'im har dabbobi al'ujum waɗanda ba su magana tuminu bi wujudillahi suna yin imani da samuwar Allah wa qissatun namla qissat tururuwa allati ruwayat wadda an karwaito an Sulaiman daga Annabi Sulaiman annahu kharaja cewa wata rana Annabi Sulaiman ya fita yastasqi zai zai roƙon ruwa fa wajada namlatan sai ya samu tururuwa mustalqiyatan ta yi kwance rairan ala zahariha akan banta ta daga kafafanta rafi'atan qawa'imaha ta daga kafafunta na hawa sama'i gefen sama kamar in mutum zai addu'a ba tunda hannuwa ne ya kai ba to ita ko ta yi kwance tunda kafafunta tana roƙon Allah ta ƙulu tana cewa Allahumma ya Allah inna khalqun min khalqika mu halitta ne da cikin halittunka fala tamna annasu quya kakka hana muna ruwan sama ka shayarwarka fa qala da annabi Sulaiman ya ji haka sai ya ce irji'u ku koma wakku fa qasqitun za a yi muku ruwa bida awti gairikum da addu'ar wasunku na hadisi kaga kissa ce mashahuriya kuma sahihiya falfidiru ɗabi'ar bil'adama majbulatun wadda an ka halitta ce alama arifatullahi ta'ala a kan sanin Allah tauhidi da kuma kaɗaita shi. Wa ƙada ashara Allah ta'ala, Allah maɗaukaki ya yi ishara ila zalika zuwa ga haka fi ƙauli ga zancensa, inda ya ce wa iz a kaza rabbuka, wa ka tuna, iz a kaza rabbuka lokacin da Ubangijinka ya riƙa, ya riƙe alƙawari min bani Adam daga ‘yan Adam, min zuhurihim daga bayayyakin suna cikin bayayyakin ubansu annabi Adam, Zuri, min zuhurihim daga bayayyakinsu, zuriyatahum da su da zuri'arsu, wa ashhadahum ala anfusihim kuma Allah ya shaidar da su akan kawunansu, ya ce musu alastu bi rabbikum wannan alkawarin ma'ana tun muna cikin tsatsun babanmu annabi Adam Allah ya wannan alkawarin da mu. ya shaidar da su yace ya shaidar da su akan kawunan su yace alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala sun kace na'am ya ubangiji kai ne ubangijin mu shahidana mun tabbatar da haka to an yi wannan ne an ta qulu yawmal qiyamah domin kada ku ce ranar kiyama inna kunna an hada gafil lalle mu mun rabkana daga wannan ba mu sani ba au ta qulu ko ko ku ce inna ma ashraka aba'una ai kawai ubanninmu su ne ya shirki min qablu tun gabanin zakkuwan mu wa kunna zuriyatan mu kuma mun kasance zuri'a min ba'dihim bayan su fa hadhihi al-aya wannan aya tadullu tana nuni Allah anna al-insana akan cewa dan adam majbulun an halicce shi ne bi fidrati da dabi'arsa Allah shahadati akan shaida su wujudillahi game da samuwar Allah wa rububiyyatihi da kuma rububiyarsa wasawa'un dada daidai yake a kulna mun ce inna Allah astakhrajahum shin Allah ya fitar da su ne min zahar Adam daga daga tsatson Adam wastashhadahum ya shaidar da su au qulna koko mun ce inna hadha wannan huwa ma rakaballahu ta'ala shine abinda Allah ya aza fi fidirhim ga dabi'ar su min al-iqrar bi na tabbatar da cewa akwai shi fa innal ayata ayat da ta dullu ala anna al-insan tana nuni akan cewa dan Adam ya arifu rabbahu ya san ubangijinsa bi fidiratihi da dabi'arsa don wasu na cewa wancan alkawarin sai da Allah ya fito da mu daga tsatson Adam an kai wannan alkawari sannan an ka sake mai shi mu wasu kuma suna cewa a ai ba wai alkawarin bane iyaka tun wurin halitta Allah ya sanya mu kowane dan Adam sanin wannan cewa akwai Allah hadhihi adillatun arba'atun waɗannan dalula kenan guda hudu tadullu ala wujudillahi waɗanda ke nuni akan samuwar Allah subhanahu wata'ala cewa akwai shi wa amma dalalatu shari'a to amma dalili na shari'a fali anna ma ja'at bihi rusulu shi kuma domin duk abin da manzanni na zo da shi min shari'a illahi ta'ala na shari'o'in Allah madaukaki almutadammina waɗanda na kunsa ne li jami'i ma yuslihul khalqa ga, ga dukkan abin da ke kyautata halittu ya dullu yana nuni ala annal ladhi arsala biha cewa wanda ya aiko waɗannan shari'un ga hannun waɗannan annabawan rabbun ubangiji ne rahimun mai jin kai hakimun mai hikima kaga manzanni ba su na kawo kansu ba akwai wanda ya aiko to wanda ya aiko su shine Allah wala siyama balle duk hadal qur'anul majid wannan alqur'ani mai girma alladhi ajazal bashar wanda yan adam sun ka kasa wal jinnu da aljannu an ya tubi mithli su so da kwatancin sa madalla to sai mu tsaya nan ko madalla to Allah ya shiryar da mu mu duk wannan bai shaye mu mun tabbatar da akwai Allah kun ba mu da kwaya azara na shakku game da haka Allah ya shirye da mu to madalla